الثاني المضاف إلى نكرة والثالث الشبيه بالمضاف أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم بحكمه انها يبنى على ما ينصب به فاذا كان نصبه بالفتحه بني على على الفتح له لا رد في الدار وان كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء له لا رجلين في الدار وإن كان نصبه بالكسر نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسر له لا صالحات من يوم وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها له لا طالب علم ممقوت وأما الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم أن ينصب بالفتحة له لا مستقيما حاله بين الناس جميل لا يساك كفني سوى إتا أن نسمع لا سونا لكي جيوبا لله على ثلاثة أنواع كفي أكل الأول المفرد كفي لفركو زنتو مفرد والثاني المضاف إلى نكره ya zanto an yi ibasa ɗinsa zuwa ga nakira wa thalith abu na uku at-tabihu bil mudaf abin da ya kama da al-mudaf kun gane ko ya zama kashi nawa kenan kashi uku ko zai zanto al-mudaf a al-mufrad kai ko ya zanto kuma wato mudaf ila nakira ko ya zanto tabihu bil mudaf shine ce amma al-mufrad fi hadha al-bab fi bab al-munada a irin wannan babi da muke magana yanzu da kuma babin munada da zai zo nan gaba idan kaga an ce al-mufrad me ake nufi da al-mufrad yana nufin ma laysa mudafan wala shabihan bil mudaf abinda shi ba mudaf bane ko bai kama da mudaf ba fa yadkhulu fihi al-musanna wa jam'u at-takfir wa jam'u al-mudhakkar as-salim wa jam'u al-muannath as-salim wato su malaman nahwu idan suka ce al-mufrad to yana da kishiyoyi guda biyu akwai lokacin da za a ce al-mufrad ya zanto kishiyarsa shine mai al-musanna wal jam ina fata ku fahimta akwai kuma lokacin da za a ce al-mufrad ya zanto kishiyarsa shine al-mudaf والشبيه بالمضاف الله نبو المفرد wanda kishiyarsa almusanna wal jam kaga alwalad kishiyarsa shine ne alwaladan da kome alaulad almufrad wanda kishiyarsa almudaf kaga almufrad din kamar ka ce zaid idan ya zanto mudaf sai ka ce me malu zaid kaga mudaf ne wannan malu zaid kaga wannan suna ne mufrad wannan kuma suna ne wanda yake ne mudaf ina fata an fahimta a tabihul bil mudaf misalin su zai zuwa to kaga duk lokacin da aka ce al mufrad ko dai zanto kishin su al musanna wal jam ko kuma zanto kishin su shine ne al mudaf in ba ka ga dama ka iya cewa ka iya cewa duk lokacin da aka ce al mufrad ko dai kishin sai zanto al musanna wal jam ko zanto kishin sa al murakkab kishiyarsa shine mai al-murakkab kar ku manta mun yi magana murakkab a baya ko ne zan zanto murakkab tarkiban idafiyan ko murakkaban tarkiban mazdiyan ko murakkab tarkiban isnadiyan kaga dukkan su wannan kishiyarsa dai a gefe dai shine mai al-mufrad to shi yasa sai ce a nan babi a wannan babin da muke magana idan an ce al-mufrad ba a nufin wanda kishiyarsa al-musanna wal jam ana nufin wanda kishiyarsa shine mai المضاف فوكسي المركب ثم يتبع المضاف من لكم سواء كان تركيبا إضافيا أو مزجيا أو إسناديا ina ga wannan ya fito fili a bisa ga wannan ka'ida ta nan gurin kenan lokacin da muka ce alwalad ya zama mai mufrad alwaladani shi ma ya zama mai mufrad lokacin da muka ce al'aulad shi ma ya zama mai al-mufrad albin albintani albanat duka ya zama al-mufrad saboda mai kullum min hadhihi al-alfaz ghayr mudaf yani gayar murakkab suna ne kadaitacce ba murakkab ba ba kamar a ce abdullahi kaga murakkab tarkiban idafiyan an fahimta ko ko a ce malu na malu zai kaga shi wa murakkab tarkiban idafiyan an fahimta ko ma'ad yakrib kaga murakkab tarkiban mazdiyan سابقرناها كذا مركب تركيبا اسناديا ina fata fahimta ma'ana dai ya zama duk abin da ba murakkab ba shi ake kira da suna mufrad a nan babin ko kuma a babin munada amma idan an je wadansu babukan kuma to wannan ya iya zantowa mufrad ana nufin abin da ba musanna ba ba kuma jam'i ba madalla shine ma'anar ammal mufrad fi hadha al-bab wa fi bab al-munada fa huwa ma laysa mudafan wa la shabihan bil mudaf فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم دو ودن من مفرد وحكمه انه يبنى على ما ينسب به hukuncin suna din da ya zo bayan la yayin da ya zanto mufrad to za a yi masa bina'i ne akan abin da ya kamata ya samu nasaba in da ma shi yunsabu bil fatahati to sai zanto mabnun ala al fatahati kace la rajula fiddar idan kuma dama shi ana masa nasaba ne da alif kamar musanna an fahimta ko musanna ana masa nasaba ne da me da ya'ul la rajulaini fiddar ina fata an fahimta rijal ana masa nasaba ne da me da fata sai ka ce la rijala fiddar wato yubna alama alama yin sabu bihi idan ya zanto nasabar sabil fataha ne to shi ke nan yubna alal fatah shi kenan idan zan to nasabar sa bil ya'i ne sai zan to yubna alal ya'i kenan idan zan to fataha sa da wawun ne to sai zan to nasabar sa bil wawi kenan an gane ku to da kyau eh la banati fidda wala da gaske tunda ya ce hukumu wa annahu yubna ala ma yunsabu bihi kaga jama'ar mu'annas salim kuma ayi yusuf bil fatati an gane ko yau ga zai kawo misali kin lawa fa in kana nasbuhu bil fatati buniya ala al fatati nahu la rajula fi dar wa in kana nasbuhu bil ya'i wa dhalika lil musanna wa jam'u mudhakkar salim buniya ala al ya'i nahu la rajulaini fi dar wa in kana nasbuhu بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك في جمع المؤنث السالم بني على الكسرة نحو لا صالحات اليوم an gane ko wa amma mudaf amma idan sunan ya zama to mudaf fa sunan da ya biyo bayan la idan ya zanto mudaf ne shi ba mufrad bane ba fa yunsabu bil fathati fa ay masa nasaba bil fathati zahira aw bima na ba anha ko abin da yake wakiltar fathati zahira din nahu la taliba ilmin mamqutun la taliba ilmin mamqutun kai ne ɗazu kai tambaya cewa abu na uku a can da aka ce an yi kuna kabarwa na kira mankut a nan wurin na kira ne ko ma'arifa yawwa la taliba ilmin mamkutun kaga mamkutun na aiki ne ismu da ya fito fili madalla wa amma tasbihu bil mudaf al-shabihu bil mudaf kai wa huwa mattasala bihi shay'un min tamami ma'anahu abinda ake kira shabihu bil mudaf abinda wani abu ya haɗu da shi wanda yake cikon ma'anarsa yanzu lokacin da kace malu zai kaga mal yana da cikakkiyar ma'ana zaid ma yana da ne cikakkiyar ma'ana da haka wannan ya zama mudaf wannan mudaf ilayhi amma idan ya zanto da abin da ke nan gurin ma'anarsa bata cika ba sai da wanda ya zo nan gurin ya zo ya dan cika masa ma'ana dan nan gurin to ya zama mai kenan ba za a ce masa mudaf ba sai a ce ne shabihun bil mudaf shi nan din ya zama shabihun bil mudaf dan da laysa lahu istiqlaliyya fil ma'ana bal yahtaju ila mudaf ilayhi hatta yutammimu ma'anahu shine yake cewa mattasal bihi shay'un min tawama adahu fa masalul mudaf fa mislu mudaf fil hukmi shi ma daidai yake da al-mudaf wajen hukunci ayyun sabu bil fatahati shi ma sai a masa nasaba da fataha ka gani la mustaqiman haluhu bainan nas mustaqiman haluhu ba mustaqiman kadai ba a mustaqiman halu kaga zama shi bil mudaf قال قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة جميل فإن لم تباشرها إذا لا تبتها تد سونا توفى sunan da ya biyo bayan la bai haɗu da ita ba an samu fasil baina la wa baina ismiha bainaha wa bainal nakira din nan baina la wa bainal nakira allati ja'at ba'daha to anan gurin wajabar rafu ya zama wajibi a yi mai rufa'a wa wajaba takraru la kuma ya zama wajibi a yi takrarin la kamar ka ce la fi dari rajulun wa lam ra'a la fi dari rajulun wa lam ra'a wato kenan ka ga nan gurin da kace la a madadin kace rajula sai aka samu fi dari yin shiga tsakanin mai la da sunan to kaga nan gurin ba za ta samu nasaba ba saboda an samu fasil da ke tsakanin su sannan kuma dole idan kana son ka yi korewar ta gaba ɗaya a nan gurin sai ka kawo har imra'a idan kana son ka kore ka ce gidan ba kowa ne amma kawai idan ka ce lafi dari rajulun abinda wannan ke nunawa babu namiji a gidan amma ta iya a samu mace amma lokacin da kace la rajula fiddar to a nan gurin jinsin dan adam har ma macen ma babu ita ina fata an fahimta amma idan kana son ta bada ma'anar ka kawo fasil to kuma sai ka kawo mai imra'a shine sai labudda min takrar la fi dari rajulun wa lam ra'a ka ka mime ta wato la din kenan yawa idan ba idan baka yi takrari ba eh sannan idan ba idan babu fasil idan ka sa fasil kaga ba ta zama nafiya lil jins ba eh sai dai kawai nan gudun ta shiga wani babin na daban cewa na kira ce fi siyakin nafi ita ma tafi da umum amma laysat nassan fil umumi la wadda take kore jinsi ta zama nassi fil umum sama da la wadda take ta kore wani abin da yake na kira ne fi siyakin nafi ina fatan kun fahimta to lokacin da kace lafi da rajulun wa lamra'a to gaga shi kenan fa in takarrarat jaza imaluha wa ilghauha idan ka maimaita ladin to ya halatta ta yi aiki ya halatta ta yin aiki fa in fi ita ka iya cewa idan ka ga dama la rajula fi dari wa lamra'a lokacin da kace la rajula fi dari kaga ai rajula kadai ya halatta kace amma idan kace kuma wa lamra'a to kaga ya iya yiwa kace la rajula fi dari wa lamra'a wa in fi ita kunta in ka ga dama kuma kace la rajulun fi dari wa lamra'atun ina fata mun fahimta shi yasa suka ce la haula wala quwwata wajhin mi'rabi guda biyar yake da in ka gara maka imani ka ga la haula wala quwwata ka kai imani kenan idan ka ga dama la haulun wala quwwatun ka ga wannan kenan idan ka ga dama kuma la haula wala quwwatun ka ga samu guda uku daga nan dai dai har ka kai biyar ba shine kiska wani kasa ɗansa zai ke zagin mashayikhul azhar cewa in su isu su yi ne iramin lahu la quwwata illa billah gaba ɗayan sa da aka sani a dawo kisuwa da ba la hawla wala quwwatun ya halatta duk da wajen ne da isi har guda biyar ne mu dai hakura da waɗannan guda biyan saboda wa qulu qad arafta ka duba cikin azhul masalik ko cikin abin nan
وأقول قد عرفت أن شروط وجوب عمل عمل لا عمل إلا أربعة وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط في بيان الحال إذا اختله وفي بيان الحكم إذا يعني إذا اختل إذا شرط اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها مم.
نهو idan abin da ya biyo bayan la ya zanto ma'arifa ne ba na kira bane ba to kaga ya halatta kai ilga'in la din abin nufi karka mai da ita la lafiya lil jins shine ilga din ya halatta kai ilga'in ta a wajaba kai ya zama kai wajibi kai ilga'in ta a lokacin nan ba za ta zama la lafiya lil jins ba sannan wa takraruha kuma ya zama wajibi ka maimaita ta kenan shine لا na محمد زارني ولا بكر مم.
وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها نهو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون مم.
فغول مبتدا مؤخر مم.
وفيها متعلق بمحذوف خبر- متعلق متعلق بمحذوف خبر مقدم محذوف خبر مقدم مم.
ولا نافية مهملة مم.
وإذا تكررت لا لم يجب إما- إعمالها مم.
بل يجوز إعمالها إذا استوفيت بقية الشروط إذا استوفت نعم
أي شيء daidai a kuskure ne taufai
إذا استوفت بقية بقية الشروط ويجوز إهمالها فتقول على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة مم.
بفتح رجل وامرأة مم.
وتقول في على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة مم.
برفع رجل وامرأة بيان ذلك أنه إذا وقع لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها abin da ya biyo bayan la idan ya zanto ma'arifa ne ya zama wajibi kai ilga illa bi ma'ana la tastakdimha ala annaha la nafi'a lil jins ba za ka aiwatar da ita bisa ga cewa la nafi'a lil jins ce shine wajaba ilga'uha din wa takraruha kuma sai ka mene ta take nan idan ka ce la muhammadun zarani sai ka ce wala bakarun wa idza fasala baina lami baina la wasmiha fasilun idan kaje tsakanin ma da sunanta fasilin ma kowane irin abu ne wajaba kazalika ilga'uha wa takraruha nan ma ya zama wajibi ka jefar da ita ba za ka yi amfani da ita matsayin lalata da jinsi wa takraruha ya zama wajibi kuma kai takrar din ta duk lokacin da aka ce kai ilga'in ta ma'ana abin da ke biyo bayan ta sai zanto me rufa za ka yi mata a lokacin sai ladin ta koma daidai da yan daidai da laisa ina fata an fahimta idan ta cika sharɗanta sai latsin ta koma daidai da inna ma'ana aikin da inna take yi shi latsin za ta yi ta fuskar aiki banda ma'ana za ta yi aiki irin na inna shine sunan da ya biyo bayan ta zanto me mansur idan ta cika sharɗi zo ake bukata idan ta kasa cika sharɗanta to sunan da yake biyo bayan ta ita ladin sai ya zanto daidai da suna idan ya biyo bayan laisa bai kamata ya samu sunan da ya samu ya biyo bayan nasa da ya kamata ya samu rufa ina fata an fahimta kaga lokacin da kace laisa zaidun ya zanto ka'iman kenan wato sunan da yake biyo bayan ta dole ya zanto zaidun wato zai zama me zai samu rufa zai samu to a wannan lokacin sai ya zanto ma'anarta shine korewa daidai da ma'anar laisa za ta yi aikin laisa kuma za ta bayar da ma'ana ta laisa sai dai aikin laisa din rabi da rabi za ta yi tunda ita laisa za ta yi wa mubtada sunan da ya biyo bayan za ta yi masa rufa sannan kuma ta nema masa kabari shi kuma ta yi masa mai nasaba to amma a nan gurin la za ta yi rufa ga wannan babu ruwanta a can gaba kuma sai ta sake mai tuwa ta samu ta yi wani ta sake masa rufa ina fatan kun fahimta amma ma'anar su duk sai zanto korewa kamar yadda laisa take mai take korewa wato harkar na hawa wani lokacin tana da daure kai kafin ta fito fili shine wani malamin mai ke cewa duk inda ka ga malamin nahawu wai cikin ɗacin rai yake la'annahu yu'ani min al-qawl saboda ka'idodin yana son ya haddace ya faɗa sanar da abin su sai ka ga a dame shi haka amma malamin adar sai ka same shi bashu yana dariya yana saboda shi na cikin wani alam ne na almara wal la'ib wa kun gane wannan ga shi mutum ya ce la fiha zawlun wala hum anha yunzafun yace fa zawlun mubtada kaga zaunin din ya zama mubtada la fiha zaulun mu'akkar wa fiha fiha din sai zanto khabar kenan muta'alliqun bi mahzuf khabar muqaddam la fiha zaulun wala huwa nazafun wa to fiha din yana da alaka da khabar wanda yake muqaddam kaga dai ta zama daidai da lissa din kenan wala nafiya muhmala la kuma sai a ce mata nafiya a ce mata muhmala tunda bata yi aiki irin na kore jinsi ba wa idza takarrara la lam yajib imaluha idan ratin ta mai tu to baya zama wajibi aiwatar da ita bale juzu imaluha idan sawfat bakiyata shurut ya halatta a aiwatar da ita idan ta cika dukkan ragowar sharuɗa wa juzu ihmaluha kuma ya halatta kuma ayi ihmalin ta bai zama wajibi ba kenan fa taqulu fil imal al imal la rajula fid dari wa lamra'a bi fathi rajul wa imra'a wa taqulu ala al imal la rajulun fid dari wa lamra'a bi raf'i rajulun wa imra'a wallahi wannan abin da yake bukata shine da dogon lokaci shine yawan buga misalai kawai yawan buga misalai ke fito da shi amma daga cikin littattafan da za su taimaka a kowane littafi tawdihun nahaw tawdihun nahaw ban sani ba ko ana samun sa nan tawdihun nahaw tawdihun nahaw sunan littafin kenan juz'i biyu ne manya manya kamar ya dauki awdahul masalik ne ya ga yayi ta aqidi jami'ar musulunci ta Madina lokacin da muka je ana karantar da shi sharhin alfiya ne amma yayi wahala sai shi kuma ya zo sai ya jizgi hudu daidai da wancan amma da masail din can gurin da ya sa a nan sai dai idan wancan ya kawo misalai na mutane da shi kuma sai ya kawo misalai na mutane yanzu sai dan silka da na dadin dan ya ya rabin hablu sila bain al madi wal habib yi tafsirin sa wani doktor Abdulaziz Fasir wani ina jin kowa da su kona nan Abdulaziz Fasir bayi ne wajen nahau doktor Abdulaziz Fasir wani dan misra ne wato mun kare da shi kware kware da gaske Allah ya ba shi abin nan yana daga cikin wanda suka fara kawo suka zo daura zuwan farko da aka yi na daura 1980 wanda ko 82 ne da aka yi a nan jami'ar Bayero wannan littafin yana da kyau waɗannan masail din ya yi tabbacin su wato gaya ila muntaha mutum zai iya fahimta walwala kuma da larabci mai sauki na zamani kwata kwata babu wahala in dai za ku same shi wannan littafin da ke tawbihun nahw sunan littafin kenan na Dr. Abdulaziz Fahir Abdulaziz Fahir almunada malam sai mutum tun da mun ce mun rantsa sai mun karasa yau eh daidai
المنادى قال باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة ونكرة ونكرة والنكرة غير المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف مم.
وأقول المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا مم.
وفي الاصط- وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء أو أو إهداء أخواتها مم.
وأقواتها هي الهمزة نهو أزيد أقبل أزيد أقبل أي نهو أي إبراهيم تفهم وأيا نهو أيا شجر القابور ما لك مورقا كأنك لم تبقى على ابن طريقي مم.
وهيا نهو هيا محمد تعال ثم المنادى على خمسة أنواع to wannan shine a- abin da zai shiga yanzu shine almunada to a nan gudan a cikin almunada na farko dai ya kamata a san a- a- a- a- a- abin nan adawatun nida din adawatun nida adawat na annida wannan shine ya kasa mana su akwai ne ya wanda ita ce ummul bab sannan akwai a ita kadai sannan kuma akwai ai ita kadai sannan akwai aya ita ba haka sannan kuma akwai haya dukkan su ana ana amfani da su don me don nida'i ka iya cewa ya zaidun ka iya cewa a zaidun ka iya cewa a ya zaidun ina fata an fahimta a ya zaidu a zaidu ya zaidu a ya zaidu ina fata an fahimta don ana amfani da su haka to shine ya buga mana misali ka iya cewa a zaidu akabil ai ibrahim wato ai sannan aya ibrahim kamar yadda ake cewa aya shajar al-khaburi malaka murikan ka annaka lam tajza ala ibn tarifi wannan ya faɗa ne a risa khabur din wata itaciya ce ya biyo cikin dinta sai ya ga ta yi ganye lublub kuma a lokacin nan wani wanda yake so ya baya mutu sai ce aya shajar al-khaburi ya ke itaciyar kaburi malaki murikan me yasa kika fitar da ganye ka annaki lam tajza ala ibn tarifi ke kan biki girgiza ba dangane da mutuwar wani sai ke fitar da na na risa ne ke wa haya nahu haya muhammadu ta'ala to wannan kenan adawatin da dadin ga sunan gudun daga nan gudun sai mai anwa'ul munada din to anwa'ul munada din shine ya kasa su gida biyar anwa'ul munada shine ya kasa su gida biyar na farko akwai al-mufrad al-mufrad al-alam na biyu akwai al-mudaf ko an-nakiratu al-maqsuda an-nakira al-maqsuda na uku akwai an-nakira ghayr al-maqsuda an-nakira ghayr al-maqsuda na hudu shine ne al-mudaf sannan na biyar ash-shabih bil mudaf wato kaga duka guda biyar kenan ba su da wahala sosai da sosai ba su da wahala sosai da sosai al'alam al-mufrad ko al-mufrad al-alam ko al'alam al-mufrad duk abu da ne kamar lokacin da kace zai suna ne wanda yake alam sannan kuma suna ne wanda yake ne mufrad me yake nufi da mufrad anan gudan wanda kishiyarsa musanna da jam ko kuma wanda kishiyarsa mudaf wanda kishiyarsa mudaf ko kuma wanda kishiyarsa murakkab kaga anan gudan zaid suna ne alam mufrad ibrahim alam mufrad haka kuma da zaka ce ja'far shi ma alamun ne kuma mufrad to ka gani wato shi ne na farko kenan ba haka zai dauke su dai dai bayanin al-mufrad al-alam المفرد العلم وقد مضى في باب لا تعريف المفرد ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمة ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات مم.
الثاني النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه مم.
نهو يا ظالم تريد واحدا بعينه الثالث النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين نحو قول الوائل يا غافلا تنبه فإنه لا يريد واحدا معينا بل يريد كل من يطلق عليه لفظ الغافل wato lokacin da kace ya zalimu aka ji kace ya zalimu kayi zamma guda ɗaya ba tare da tanwini ba to an gane an ta taqasu da zaliman bi aini ya zama nakira makasuda wani azzalimi kadaitacce shi kake nufi da wannan zancen naka amma lokacin da kace ya zaliman tanabba ya az- ya duk mai zalunci ya kamata ka faɗa ku to wannan ya zama nakira gayar makasuda ma'ana da kaya zamma ya zama na kira makasuda da kaya tanwini kuma tanwini din ya zanto da nasaba ya zama mai na kira gayar makasuda ya iya shafa kowa da kowa ya ghafilan qum wa addi salati fi waqtiha wannan ya shafi kowa da kowa duk wanda ya tafi wannan a makaranta ba wanda zai ce kaga ya zage da nake sai ce a'a ai na kira ce gayar makasuda amma idan mutum ya kalle kai ce ya zalimu kaga wannan yana da kira ce makasuda huwa yaksuruka anta bizzat mhm الرابع المضاف ناو يا طالب العلم اجتهد مم.
الخامس الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا به نحو يا حميدا تقتله مم.
أم كان منصوبا به نحو يا حاسبا درسه مم.
أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبة الخير jamil wato kaga mudaf shine wanda muka ci dama wanda yake ba mufrad ba kenan kamar ka ce ya talibal ilmi ya ba'i al kutubi an gane ko ya qari alqur'ani kaga duk wannan mudaf ne domin qari mudaf alqur'an mudaf ilayhi ba'i mudaf alkutub mudaf ilayhi talib mudaf wal ilmi mudaf ilayhi الشبيه بالمضاف shine kamar da aka faɗa a baya mattasal bihi shay'un min tamami ma'anahu wani abin da yazo bayan sa wanda yake cika ma'anarsa سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا به نهو يا حميدا فعله أم كان منصوبا به نهو ya hafizan darsuhu wannan abin da ya biyo baya shin zai iya zantowa ya zama marfu'i ne da shi ko ya zanto mansubi ne da shi lokacin da kace ya hamidan fi'luhu ya hamidan fi'luhu kaga hamidan din nan na kira ce gairan makasuda ko
a mudaf kai abin da mudaf shabih mudaf ne ke son ce a shabih bil mudaf ne hamidan fi'luhu wannan hamidan din ma'anarsa bata cika ba sai ba a kawo mai fi'luhu haka lokacin da kace ya hafizan darsahu
kaga wannan hafizan din ma'anarsa ba ta shiga ba sai da aka kawo mai darsahu dan ka iya cewa kace ya hafizan waqtahu yanzu to ko ma'ana da sai ya hamidan fi'luhu kace ya hamidan qawluhu ma'ana sai ko mutai ba ma'ana dai hamidan din ma'anarsa ba ta shiga ba sai da aka kawo fi'il a hafizan ma'anarsa ba ta shiga ba sai da aka kawo dar to amma me bambancin su bambancin su hamidan a nan gurin daidai yake da fi'ilin da yake buƙatar fa'ili kaga fi'ilhu da aka kawo sai zanto shine fa'ilin sa kenan hafizan anan gurin daidai yake da fi'ilin da yake buƙatar maf'ulan bihi mansub da aka kawo barsa sai zanto a matsayin me maf'ulan bihi mansub shi yasa sai ya ce da kai sawa'un akana hadhal muttasil bihi marfu'an bihi shin wannan da ya sadu da shi din shine yayi masa rufa'a an gane ko nahu ya hamida fi'lu an kana mansuban bihi ko shi wannan darsa hudin ya zama mansub a dalilin hafiz wannan ko zai koma ne zuwa ga kowane ɗaya daga cikin waɗannan sai ka ga menene ke bukata ya hamidan fi'ilhu ya abin yabo idan ka ce ya abin yabo kawai kai shiru ya zanto wato abin yabo ta kowace fuska amma da kace ya hamidan fi'ilhu ya wanda aikinsa ya zama abin yabo ila halittarsa ba abin yabo bane tunda shi ba mai ba kyakkyawa bane ba mai mummunan halitta ne amma dai aikinsa dai ya zama kyakkyawa kenan haka lokacin da kace ya hamidan qauluhu ya wanda maganar sa ta zama abin yabo kila aikin sa kuma ba abin yabo bane ba domin da kace hamidan kai shiru kalmar tana da fadi sai ka takaice nahiyar da alhamdu din ya kawo alaihi to kaga a lokacin nan sai ya zanto cewa wannan hamid din tunda yana nufin abin yabo to menene zai zama abin yabon shine kaza daidai yake da fi'ili wannan fa'ili din sa wannan kuma hafizan darsa ai lokacin da ka kawo hafiz din nan yana bukatar mafu'ulan bihi mansubi ina ba ta an fahimta wannan yana bukatan fa'ili wannan yana bukatan mafi wannan bihi masu me aka haddace ya hafizan darsahu ko ya hafiza na maktahu kaga daidai yake da wannan ya zama shine mafulan bihi masu ina fata an fahimta a takaice dai kowanne ɗaya daga cikin hamid da hafiz ma'anarsa bata cika ba sai da me abin da ya biyo bayan sa ya zama shabihan bil mudaf kenan wato yadda shi mudaf mudafin ilayhi ke cika masa ma'ana to haka kuma hamid wannan kuma yake cika masa ma'ana sai dai wancan kowanne ma'anarsa cikakkiya mudaf ilayhi yufidu takhsis ne wani lokaci ko yufidu ta'rif idan ya zanto mudaf na kira to mudafin ilayhi sai mai da shi ne ma'arifa idan ka ce malun menene wannan na kira ne haka idan ka ce kitabun me wannan shi ma na kira ne haka idan ka ce waladun me wannan amma da ka ce waladu zaidin ya tashi daga na kira ya zama me ma'arifa saboda me idafa din da kai masa kaga a nan gurin al-idafa man ladhi afadat afadat at-ta'rif wani lokacin kuma idafa tana fa'idatar da at-takhsis ne lokacin da kace malun ya shafi dukiyar kowa da kowa dukiyarka dukiyarta dukiyarsa dukiyarta amma da kace malu zaidin الآن خصصت المال بمن بزيد أنا أقول إضافة تعرف عادة الدم التخصيص أشياء الإضافة ونلوك تفيد التعريف ونلوك تفيد التخصيص يا دنجنت وانا أبنك إضافة فأما كذا kowanne da mal da zai kowanne zaman kansa yake yana da ma'anarsa shi kadai amma hamidan ma'anarsa gurguwa ce har sai an kawo fi'ilu hafizan ma'anarsa ba cikakkiya ba ce har sai an kawo mai darsa to ke ya zama shabihun bil mudaf bai zama mudaf ilaihi qawlan wahidan ba shabi wanda yake kama da mudaf na'am قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على قدر على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير وأقول نعم تقبل تقبل وأقول إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف نحو يا محمدان ويا فاطمتان وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمدون وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها نحو يا جاهلا تعلم أو يا ويا كفولا أقدر على ما ينفعك ونحو يا راغب المجد اعمل لو اعمل له ويا محب الرفعة قادر على السعي ونحو يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل ويا حريصا على خير رفقة
to sai yanzu ya karkata musu na farko shine al'alam al mufrad na biyu shine me annakira al maqsud annakira al maqsuda na uku shine me annakira gar al maqsuda na hudu shine me al mudaf na biyar shine me at-tabih al mudaf to yanzu sai hukuncin li'irabin su wannan shi yafi sauke fahimta hukuncin li'irabin su in ka san sunan kowanne shi kenan sai dauki guda biyu da al'alam al mufrad da kuma annakira maqsuda kowane ɗaya daga cikinsu mabaniyi ne kuma ana masa bina'i ne akan zamma kamun al'alam al-mufrad idan ka sa masa ya unnida kamar yanzu zaid alam ne ko mufrad ibrahim alam ne mufrad sai ka ce ya zaidu ya zaidu fataha za ka yi masa za ka yi masa bina'i akan me akan dhamma akan fataha za ka yi masa bina'i akan dhamma bi ghairi tanwin yubna ala dhamma bi ghairi maza bi ghairi tanwin ya zaidu ya ibrahimu ya ja'faru ya sa'idu ya fatimatu ina fata an fahimta ba za ka ce ba ya zaidun ba zai yiwu ba ya zaidu babu ne alabban muke limaza li annahu alama mufrad ha kuma na kira maka suda na kira din da ke suda ya zalimu ya fasiku ko mu ce ya qari'u ina fata an fahimta ya najihu kaga na kira ta wadda take makasuda dan uwanka ya ci jaraba a kaje gan sunan sai kace ah ya najihu ubashiruka ubashiruka bin najah ko uhalliuka ala najah ya najihu kaga anan gudun na kira ce makasuda dan haka sai zan tumu bani alama za ala dham kamar yadda al'alam al-mufrad ya zan tumu bani alama za ala dham jamil jiddan to idan ya zanto mudaf ne to shi kuma zai zanto mansubun ne mansubin bil fatahati kaga kenan shi ba mabni bane mansub ne kace ya talibal ilmi ya qari al kitabi ya ba'i al kutubi ina fata an fahimta saboda mudaf ne tunda mudaf ne zai zanto menene mansub ne mansubun bil fatha ce mansubun bil fatha ce kenan to amma idan ya zanto nakira ce makasuda fa kaga nakira makasuda ce kuma zai zanto mansubun ne bit tanwin an gane ko nakira mansubun ne amma ma at tanwin wato kace ya gafilan qul wa addi salat a gair makasuda kan nake son na kira gair makasuda ya ghafilan kun wa addi salat an gane ko ya musta'jilan fil ajalati nadama ka rubuta wannan akan titi ya musta'jilan kaga na kira ce gair makasuda kaga zan to mansubi sannan kuma ma at-tanwin mansubi ma at-tanwin amma lokacin da kace ya talibal ilmi kaga mansub ne kawai gair tanwin tunda zama da mu ba ilai ne babu yadda za a iya dauki wato abin nan ina fata an fahimta to a cikin su ya rage wannan kenan المضاف مضاف إيه الشبيه بالمضاف الشبيه بالمضاف ما زال أنت منصوب مع التنوين يا حميدا فعله يا حافظا درسه كان ما زومه منصوب مع التنوين منصوب مع التنوين to wannan a takaice kenan da aka sai ce fa ammal mufrad wal alam wan nakiratu al maqsuda fa yubnayan ala dhamm al alam al mufrad da shi da nakira maqsuda ana musu binayi akan me ala dhamma min ghairi tanwin ba tare da tanwini ba nahu ya zaidu ya rajulu wasalatu da bakiya guda uku ne suka rage kuwa mansubatul lahir dukkan su mansuba ne me yake nufi da salatul bakiya da annakira gair makasuda da kuma almudab da kuma ashbihu bil mudab sai dai bambancin da yake mansuba shi wato mudab sai zanto mansubun bila tanwin amma annakira gair makasuda da kuma ashbihu bil mudab shi kuwa mansubun ma'ana za ma'a tanwin وأقول إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصورة فإنه يبنى على ما يرفع به إذا مثل بناء أكن داما أدن أكي مصرف عليه فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة له يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمة ويا فاطمات وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة إن كدما أنا مصرف أن تهير ألف أمر ضمة وذلك المثنى كالمثنى كان فإنه يبنى على الألف يا محمدان يا فاطمتان وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو يا محمدون وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتح أو ما ناب عن أنه يا جاهلا تعلم ويا كسولا أكبل على ما ينفعك ويا ونهو يا راغب المجد اعمل له يا محب الرفعة صابر على السعي صابر من أنا كجوري كنا نهو يا راغبا في السؤدد لا تفجر من الأمل يا راغبا في السؤدد يا مي لي من مسي يا مي كوتي دنگane da girma la tafjur min al-amal karka ce kai laifi wajen aiki wa ya harisan alal khairi istaqim na ga wannan haka sai sai al-maf'ul lahu المفعول له قال باب المفعول من أجله وهو وهو الاسم المنصوص الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل له قولك قام زيد استدلالا لأمر وقصصتك قلت راء معروفك وقرع المفعول من أجله ويقال المفعول لأجله والمفعول له هو في الاصطلاح يعاتي هو في اصطلاح يعاتي عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من ان يجتمع فيه خمسه امور الاول ان يكون مصدرا والثاني ان يكون قلبيا ومعنى كونه قلبيا الا يكون دالا على عمل من اعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءه وضرب وضرب والثالث ان يكون عله بما قبله والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل جميل بلون صحيح كيف shi wannan akan ce masa al-mas'ulu lahu wani lokacin a ce masa al-mas'ulu li adalihi da abin da ka faɗa masa yayi abin da ake nufi da al-mas'ulu lahu ko al-mas'ulu li adalihi shine al-ismul mansub alladhi yuzkaru bayanan li sabbi qawli fi suna ne mai nasaba wanda aka ambace shi ban bayyana sababin faruwar aiki نحو قولك قام زيد إجلالا لأمره wato zaidu ya tafi tsaye kaga kama zaidun kaga an samu fi'il da fa'il to ma sababu qiyamu zaid shine ijlalan li amr kaga bayyana sababin da yasa zaidu ya tashi ina ya tashi da girman amr wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika qasadtuka na nafatuka kaga nan fi'il ne da fa'il yana wani ya tambaye ki ma sarf qasdika iyyahu me yasa ka zo wajen sa sai ya ce me ibtigha ma'rufi neman kyautarsa ko baiwarsa kaga ibtigha ne ya zama fa'ulan li ajlihi abinda danki ka zo kamar da can gurin ijlal ya zama fa'ulan li ajlihi saboda danki ne zai zai tashi أقول المفعول من أجله ويقال المفعول لأجله هو في اصطلاح النحاة في اصطلاح في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر فاعله بقول فعل وقلنا الاسم ثم ذكر في الاسم يشمل الصريح والمؤول يا ايها سنان يا ايها وانا ابن اذا اي تاويل يا بعد ما لم هنا كما يدمك شابك مثال بها ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من ان يجتمع فيه خمسه امور هنا ما يدعو مفعول له دول يتفارق شرط biyar na farko an yakuna masdar ne zanto masdari ne
ɗaya kenan na biyu an yakuna kalbiyan ya zanto abu ne da ya shafi aiki na zuciya wala ana kawai kalbiyan Allah ya kuna dalan ala amalin min amalin jama'a kar ya zanto aiki ne daga cikin ayyukan gabbai kan yadi wal lisan kamar hannu da harshe misali qira'atan kamar qira'a harshe aiki ne na me harshe sabar aiki ne na hannu kar ya zama haka dole ya zama aiki ne daga cikin ayyuka na zuciya kun gane aiki abu na uku an yakuna inda kan liman qabla liman qabla ya zanto an kawo shi dan shi sabon sanar abin da yake kafin sa
an gane ko الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت يدن تو فعلت كده عامل دنسا a lokaci guda wato lokacin zuwan zaidin a daidai lokacin wani ya tashi a daidai lokacin girman ba wata faru an gane ko lokacin zuwansa daidai lokacin wani ya tashi dan ne dan girman baki amma idan ya to lokacin girmamawa daban baki ne lokacin tashin ba to kaga bai zama sun dace da juna ba kenan
sannan na biyar an yatta hidama aminihi fil fa'il wato shi da fa'il kansa su yi tarayya wajen aiki
kamar lokacin da aka ce kama zaidun ijlalan li amri kalmar ijlal masdari ne aikata shi aka yi kalmar qiyam aiki ne aikata shi aka yi wai aikata su gaba daya zai shi da abin da yake ne zai kama misali da abin da ya taro nan gaba daya وهذا الاسم المجتمع مجتمع لهذه الشروط تعريفا للقول وضربت به تعريفا فانه مصدر له قلبي لانه ليس من اعمال الدواعي وهي علة الدفن وهو
متحد وهو متحد مع ضربته في الزمان وفي الفاعل ايضا يجي سؤال اذا كان مثلا مثال المستجمع لهذه الشروط فمثال الاسم المستجمع لهذه الشروط مثال سنن بيجار من شروطها فبيجي تعذيبا اما كنت لك ضربت بني تعذيبا نفرق دي تعذيب مصدري لي لكن وهو تعذيب فعلا تعذيب اي كلمه لازم فيها dan a zuci ne kake san kai niyyar ya zama dukan dan garatarwa ne niyyar ta zuci za ta tantance dai da ka take mutum ba za ta me ba manufar ka kai bayani sai me yasa ka take kake dan garatarwa kaga nufin da sarwa dan aiki da zuci dai in wani kadai kaga wannan shi ma aiki da zuci dai ira ma saboda da ziyara ke ni kaga da wannan menene ne kan tantance dukan ka ba tantancewa sai zuciya kaga amal ne kanki لأنه ليس من أموال الجوارح وهو علة للبحث فهو أن الذي اضطر رياضة مكينة سبب لوكي كنا وهو متهد ما ضربته ومتأدبا يا لما تعريك أنا ضربته كنت مانع لوكي daidai lokacin dukan daidai lokacin da kuma niyyar da rubutarwa da take hada da juna wa fil fa'il kuma wanda ya abin duk mutum ɗaya ne wanda ya dukan shine kuma dai ne wannan manufar tilgasarwa aidan kuma dai to kaga ya cika shuruɗai والجر بحرف من حروف الجر الدالة على تعليم الكلام a nan gurin zai baka dama lokacin da ka sa masa wannan da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar ya zanto masdari ya zanto yana cikin ayyuka na aikin zuciya sannan kuma ya zanto cewa wato ainihin shi din illa ne na abin da ya faru a baya sannan ya zanto muttahidan ma'a fa'ilihi fil waqti sannan ya zanto muttahidan ma'ahu fil fa'iliyya muttahidan ma'ahu ma'a amilihi fil fa'il ya cika wannan sharuɗa guda biyar to an baka damar da irabi guda biyu ko dai kai masa nasaba ko kuma ka sa masa wani harafi na jarra da ya dace da shi ka ce darabtu bihi ta'diban ko kuma darabtu bini litta'dibi kaga idan kai wancan yayi idan kai wannan ma yayi
ma'ana yace dukkan sunan dukkan sharuɗa kana ba al'amari guda biyu ko dai annasaba ko aljar bi harfin min harfin jarri dallati ala ta'lil sai ka kawo wani harfin jarra da yake nuni akan ta'lili kallami kamar la sai ta
وعمل أن الإنسان- wa alam نعم وعمل wa alam wa alam
واعلم ان الاسم الذي يقع مفعولا بقدره ثلاث حالات الاولى ان يكون مقترنا بال الثانيه ان يكون مضافا الثالثه ان يكون مجردا من ال ومن الاضافه ففي جميع هذه الاهوال يجوز يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر الا انه قد يتعدى احد الوضعين وقد يستويان في الجواز فان كان مقترنا بال فالاكثر فيه ان يجر بحرف بحرف جر باين على التعليل نحو بعض
متساوية أن أن يجرد الحرف وأن ينصب ظهر جنسك محبة محبة أدبك أو جنسك لمحبة أدبك وإن كان مفردا من أن مجردا من أن ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب مع الصمت إجلالا للإفتاح ويقل جره بالحرف والله أعلم ممتاز فبالك cewa sunan da zai zama musulan da ajalihi yana da halaye guda uku abu na farko an ya kona mutar nan da al idan ta akwai ala cikin sa الثاني الذي أن يكون مضافا زي إذا كان مضافا الثالث أنه أن يكون مجردا إذا كان مجرد مجرد بي حدد الله ألبع سنن كون بيضنا مضاف شنو المجرد كده وفي جميع هذه الأوالي يقول فيه النحو والجر بحرف الجر أتكن دكا وأنا هلا يقول أوكو يا هلا تليك مثلا فلا يا هلا تكون كي مثلا جر هذا حرف الجر إلا أنه قد يترجه أحد الوجهين وقد يصل ذلك إلى واحد سيدي سائر أتي نسبة تافر إلا يسمى تجرى ko jarra ta fi sama da nasaba ko kuma a ce su biyan suke da nakasa wannan kasa wannan don matsayin su daya ya danganta hal huwa mujarradan hal huwa muqtarinan bi al hal huwa mudaf ina fata an fahimta ala hasab ma yakun ala hasab ma yakun tarbi in ya zama kaza to arrajin shine zama kaza in ya zama kaza arrajin shine zama kaza amma in ya zama kaza kuwa to ya zama mustawi tarafani kenan mustawi tarafai duk daidai kai kai wannan ko kai wannan فإن كان مقترنا بألف فالأكثر فيه أن يذهب بحرف جر دال على التعليق إذا يضع واحد كده الدلام وأبن ليس دال وسيني يضم يا يضم أي بس جر بحرف جر ليس دون تعليق كما ركتمي ضربت بني للتأديب ويكل نحوه كتني ما تترك هذا جدا البلام زي أنت كما في ضربت بني التأديب يضم تبع البلام كما كي نسبة كتني جزوات كلا ضربت بني التأديب sai dai darabtu ne yadda adib tunda ta iya zama kusan da alif lam kaga ar-rajmu fi jinni al-jar amma laqad yakunu mansuban ma aktiranihi bil alif lam wa in kana mudafan jawaza jawazan mustawiyan an yudarra bil harfi aw wa an yusab idan ka zanka mudaf to ya halatta daidai wadai da ne da juna ko kai musu nasaba ko kai musu jarra da harfin jarra kamar kake ne zartuka muhabbata adadika zuntuka mahabbata adadika ko ka ce zurtuka ne mahabbati adadika kaga mahabbatu adadika kaga zan mu ba mu da wasu ne ai ba kai musu nasaba ko kai masa ne zara da zar wala tahfa haduma ala al-akhar bal innahuma mustawiyani fil jawab wa in kana mujarradan min al idan ko ka ce masa al wa min al-idafa tabar yudhaf al-akthar fihi an yunsab wa ya akai musu nasaba ne kamar ka ce kuntu ijlalan lil ustad wa in jarruhu zai zama kaɗan a masa jarra wato kace kuntu lil ijlali ko kace kuntu lil ijlali ustaz kuntu lil ijlali ustaz zai kaɗan tunda bukatar shi ba ya zama mujarrad Allah na hada wada fata al mafa'ul ma المفاعل مع أيها المفعول معه وهو الاسم المرسوم الذي يذكر لبيان مرفوعه معه الفعل نعم قولك تعالى الأمير والجيش حتى والماء والقتب وقول المفعول معه عند النعاس هو الاسم الأبلغ المرسوم بالفعل أو أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبته المصدوق بواو في فعل المعي يحصل فقولنا الاسم ya tafsira ulama ahu kamar da kana sura da mai nasaba wanda ake ambaton shi da bayanin man kudi da maka ke dan kawai kamar da wanda aka yi aiki tare da shi shi ba shi ya aiki amma an yi aikin tare shi ne mafi ulama hukin
soki ba mai kama masa ba waye ba waye kaga aljesha din duk wannan tukun magana ne da haka ya zama fadla ina fata an fahimta ja al-amiru wal jaysha haka idan kace ista wal ma'u wal khashabata an gane ko wato ruwan ya tsaya cikko ya daidaita wal khashabata kuma katakon da ke kan ruwan shi ma ya tsaya yau ai tsayawar ka- ruwan ne yasa katakon ya tsaya inda ruwan na motsi katakon ba shi ma zai motsi kenan yace da shi mafa'ul ma huwa aurin malaman nahawu suna ne wanda yake al-fadla idan an ce fadla wanda yake tuko ko babu shi ma'ana na iya cika ma'ana ba lalle bane a kawo shi a cikin zance shine fadla rara al-mansubu bil fi'li ana yi masa nasaba saboda wancan fi'ilin aw ma fihi ma'anal fi'li ko abin da yake cikin ma'anar fi'ili wa hurufihi da haruffansa الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها suna ne da yake nuna zatin da aiki ya a faru a lokacin ana tare da ita almasbuq bi wawin tufidu al-madiyyah nafsan ana riga shi mafa'ulun ma'ahu da wata wawun wanda wawun din ne ita ce take nuna tarayya din nassan ta fuskar nassi lokacin da kace ja al-amiru wal jaysha wawun nan daidai take da kace ma'a nafsi ce da take nuna tarayyar sarki amma idan kayi nasaba akan sha din jaysha amma idan kace ja al-amiru wal jayshi yanzu ka hada jin al-jaysh ne akan me akan al-amir ka yi hada sarki amma lokacin da kace wal jaysha ya zanto shi jaysh kan kawai bi yake amma zuwan sarki shine muhimmi amma idan ka ce ja al'amir wal jeshi ka kowa cin gashin kansa yake kenan ina fata an bayyana a ce kaga yana da kyau gane wannan dan ta'abiri a cikin larabci da yadda wani ce ja al'amir wal jeshi kaga kowa cin gashin kansa yake dan idan zai shi ga dama zai ki zuwa ya kyale amir ya zo shi kadai kaga anan babu girmamawa game da sarki a cikin wannan ta'abirin kenan na'am
فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والمراد به الاسم السليم دون المؤول وخرج عنه الفعل والحرف والجمله وقولنا الفضل معناه انه ليس ركنا في الكلام فليس فاعلا ولا مبتدا ولا خبرا وخرج به الحمد نحو اشترك زيد وعمرو وقولنا المنصوب بالفعل او ما فيه معنى الفعل وحدوثه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين الأول الفعل له حضر الأمير والجيش الثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل المشتمل على حروفه قسم الفاعل في, في نحو الأمير حاضر والجيش جميل يا إسا بيت الاسم wannan ya shafi mufrad da musanna da jam don kowanne menene suna ne kowanne suna ne sannan ya shafi al-muzakkar ya shafi al-mu'annas abinda ake nufi da shi shine al-ismu sarih suna wanda yake karara dunal mu'awwal ba wanda aka yi tawilin sa ba kun gane a wannan babin dole ya zama suna sarih ba mu'awwal ba wa karaja anhu al-fi'l wal harfu wal jumla kaga annan tunda an ce al-ismu an fitar da fi'ili da harafi kenan an fitar da kuma jumla dan jumla ba ismi bane ba وقولنا الفضل da aka ce alfadla ma'anahu annahu laysa rukunan fil kalam akan cewa abu fadla idan bai zama rukuni ba a cikin zance rukuni kamar fi'ili rukuni ne fa'ili ma menene rukuni ne a cikin zance amma yanzu kamar kaga da hal da tamyizi duk ba rukuni bane ba a cikin zance duk kowanne fadla ne a iya kawo shi a iya in kawo shi an fahimta ko to haka nan gurin mafa'ulun ma'ahu shi ma ya zama fadla ne ba rukuni bane a cikin zance فليس فاعلا ولا مبتدا ولا خبرا يبقى فاعل بني بمبتدا بني بخبر بني وخرج به العمدة an fitar da abin da yake umda ne na hau ishtaraka zaidun wa amrun lokacin da aka ce ishtaraka zaidun wa amrun wato sun yi tarayya da juna kenan ba zaidu bane kadai ba amru bane kadai kaga kowanne daga cikin su umda ne ba ba ɗaya daga cikin su zai zama fadla lokacin da aka ce al mansub bil fi'li aw ma fihi ma'ana al fi'li hurufihi يدل على أن الآمل في المفعول ما هو على ضربين وأن نانونا abin da ke wa mafa'ulan ma'ahu tasiri abu guda biyu ne al'awwal abu na farko alfi'il shine fi'ili kamar ka ce hadar al-amir wal jaysha asani abu na biyu al-ismu dallu ala ma'anar fi'ili a samu sunan da yake nuna ma'anar fi'ili ko da shi ba fi'ili bane ba al-mustamilu ala hurufihi wanda ya kunshi haruffan da suke asalin su na fi'ili ne kasmul fa'il kamar suna na fa'ili sunan fa'ili kamar ka ce al'amiru hadirun wal jaisha daidai ke da hadar al'amiru wal jaisha domin hadirun din nan wato harfansa harfan hadara ne kun gane ai in ban da ƙarin alif wanda yake an zo ne lidilala ala anna husmul fa'il na'am
wa qawluna al-masbuq بواو هي نفس في الدلالة على المعية يخرج به الاسم المسبوق بواو ليس نفسا في الدلالة على المعية نهو حضر محمد وخالد واعلم ان yace da aka ce al-masbuq wa wawu ya zanto shi mafa'ulun ma huwa an rigaye shi da wawun ja al-amir wal sannan jaisha an rigaye shi da wawun iya nafsun fi dalalati al-ma'iyya ita wannan nafsi ce wajen nuna da ma'iyya eh a'a al-masbuq bi wawin hiya nafsun fi dalalati ala al-ma'iyya inda nake karanta daban da kai inda kake gani ya za ka tura maza Allah ma za ka albasaru motsa ga kai da zaga basar ka ila makana naka wato a rigaye shi da wawun din da take nassi ce fi dalala al ma'iyya an yi haka ne saboda me yakhruju bihi al ismu al masbuq bi wawin laysa nassan fi dalalati al ma'iyya wannan dan a fitar da wawun din da ita ba nassi bace wajen ma'iyya kamar na cewa hadara muhammadun wa khalidun hadara muhammadun wa me wa khalidun shin wannan wawun din nassi ce kan cewa lallai muhammad tare suka zo da khalid ba nassi ba ce ta iya wa tare suka zo ta iya wa ba tare suka zo ba ta iya wa muhammad ya fara zuwa sannan khalid ta iya wa khalid ya fara zuwa sannan muhammad ta iya wa a haɗe suka zo ta iya wa a ware suka zo wawun din nan tadullu ala mutlaq al-jam'i kenan idan hiya laysat nassan fil ma'iyya amma idan ka ce hadara muhammadun wa khalidan dan mai sauraron ka zai fahimci wawu dinnan wawu wawu din mai take ma'iya ce nassin sai fi annahum jaa ma'an am da haka aka nassanta da wawul ma'iya dan ta fitar da wawun din da ba nassi bace wajen ma'iya wa alam واعلم ان الاسم الواقع بعد الواو على نوعين الاول ما يتعين نصبه على انه مفعول معه wannan shine nau'i na farko wanda dole a yi masa nasaba dan shi mafa'ulun ma'ahu ne kamar ja al-amir wal jaysha na biyu والثاني ما يجوز نصبه على ذلك واتباعه بما قبله في اعرابه معطوفا عليه اما النوع wato na biyu shine wanda shi ba wajibi bane a yi nasabarsa a iya masa nasaba idan an ga dama kuma a biyar da shi da abin da ya riga yi kamar lokacin da kace ja'a muhammadun wa khalidun kaga yanzu atba'ata khalidan li muhammad kenan. ya zanto ma'tufun alayhi amma kace ja'a muhammadun wa khalidan ina fata an fahimta to kaga nan gurin ka mayar da shi ya zama awwa musahiban ma'ahu kenan
اما النوع الاول فمحله اذا لم يصح تشبيه ما بعد الواو لما قبلها في الحكم نحو انا انا سائر والجبل ونحو سافرت والمصباح فان الجبل لا تص- لا تصح la yasihu تشبيهه للمتكلم في السير وكذلك المصباح لا يصح تشبيهه للمتكلم في المذاكره وقد مثل المؤلف بهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبه da kyau nan gurin na farko dai yake ce maka amma nau'ul awwal nau'i na farko fa mahalluhu mahallin su shine idza lam yasiha tashriku ma ba'da al-wawi lima qabla hadha al-hukm idan abin da ke kafin wawun baya yiwa yayi daidai da abin da yake bayan ta wajen hukunci to wannan wawun din ya zama dole abin da zai biyo bayan ta ya zama dole a yi masa ne nasaba akan ta mafa'ulun ma'ahu ne kamar idan ka ce ana sa'irun wal jabala aljabal din nan zai iya yiwa a ce shi ma tafiya yake yi amma abin da kake nufi saboda girman dutsen gashi kana ta tafiya har yanzu baka wuce shi ba wato kamar kuna tafiya tare ke yadda kai da abokin ka da kuke tafiya ba tare kuke ba to dutsen ma gashi kuna tare abin nufi girman sa ya kai ka yi awa ɗaya ko rabin awa kana ta tafiya amma har yanzu gashi nan da kawai waya sai ka gashi kaga shine ana sa irin wal jabala amma baya nuna cewa shi ma tafiya kake yadda yake tafiya to a lokacin nan wannan wawun din ta zama nassin ce fi maza alma'iyya dole ne wannan aljabal din ya zanto mansubi babu yadda za a yi zaune ya zama to marfu'i kace ana sa'irun wal jabalu da anna sab da anna aljabal la yasiru ina fata an fahimta nahu zakartu wal misbaha kaga lokacin da kace zakartu wal misbaha abinda kake nufi nayi muzakara fitila na tare da ni amma ba mun yi muzakara ni da fitila ba ni ina muzakara ita na muzakara ina fata an fahimta فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير shi mai magana na ai ba shi halatta baya ingantuwa a hankali a ce an taran yadda mai an taran yadda dutse da shi wajen tafiya wa kazalika al-misbahu la yasifu tashriquhu lil mutakallim fi muzakara wa kad masal al-muallif masal al-muallif li hadha an-naw'i bi qawlihi istawa al-ma'u wal katabata kaga ta aka fahimci wawul ma'iyyah dan al-katabatu la tastawi amma al-ma'u qad yastawi kwarai da gaske jiki take hana adafi dole ya zanto wawul mai iya ba zai zama na adafi ba wa amma tsani والثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم نحو حضر علي ومحمد مم.
فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه مم.
ويجوز رفعه على رحمك الله.
أنه معطوف على علي مم.
وأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور مم.
وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش mumtaz yake cewa amma kashi na biyu shine wanda ba wanda ya iya inganta kataran yadda abin da ke kafin wawun da abin da ya biyo bayan wawun wajen hukunci kamar hadara aliyun wa muhammad kaga anan ya halatta kace hadara aliyun wa muhammadun da kuma hadara aliyun wa muhammadan saboda lafazin lafazin saboda fi'ilin hadara aliyu zai iya yansa muhammad ma zai iya yansa dan haka idan kai afafi yayi idan kai mai da shi wawul ma'iyya kuma yayi shine kawai abin da yake nufi
قال واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرهما للمرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك واقول من المنصوبات اسم ان واخواتها وخبر كان واخواتها وتابع المنصوب وقد وقد تقدم بيان ذلك في ابوابه فلا حاجة هنا إلى إعادة شيء منه وين tun da ya kawo babul mansubat ne kaga mafa'ulun li ajlihi mansub ne mafa'ulun ma'ahu shi ma mansubun ne to kuma ai ismu inna shi ma mansub ne sannan kabaru kana wa akwata ya shi ma menene mansub ne da ya kamata ya kawo su anan sai shi amma sun riga sun gabata a baya me kuma a sake ware su anan a babul mansubat tunda sun riga sun gabata a can ya riga ya wadatar ba sai an maimaita su ba sai abu na karshe المخطوبات من الأسماء قال باب المخطوبات من الأسماء المخطوبات ثلاثة أنواع مخطوب بالحرف ومخطوب بالإضافة وتابع للمخطوب وأقول الاسم المخطوب على ثلاثة أنواع وذلك لأن الخاطب له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد هذا بعد ذلك وذلك نهو خالد من قولك السكت السكت على خالد فانه مجهول بعلى وهو حرف من حروف القصد واما ان يكون القاتل بالاسم اضافه اضافه إضافة إضافة اسم قبله إليه ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول وذلك ناو محمد من قولك جاء غلام محمد فإنه مقصود بسبب إضافة غلام إليه وإما أن يكون القاتل للاسم تبعية تبعيته للاسم باسم مقصود بأن يكون نعتا له نحو الفاضل من قولك أخذت العلم عن عن محمد الفاضل أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها ban zamana akwai wanda bai fahimci wannan ba cewa al-maqsud kashi nawa ne kashi uku ko ya zanto maqsudun bi harfin min huruf al-khafd ko ya zanto maqsudun bil idafa ko ya zanto maqsudun bi madha bit tabaiyya مخفوض بهذا كذلك نظرت إلى محمد أشفقت على خالد كذا مخفوض النبي إلى كو على كذا أما تجرى نسوى حرف الجرة ko idan to sababin jarrarsa shi ne kasancewar su mudafin ilai malu zaidi kitabu ahmad ina fata an fahimta daru muhammadin kitabu muhammadin kaga nan sababin kasra din su shine kasancewar sa ne mudafin ilai ko zanto bi tabaiya li'annahu taba al-maqsuda da abin da yabi bayan mai fafda shi ma za a masa fafda idan ya zanto na a cikin sa idan ka ce nazartu ila kitabin mufid ko qara'tu fi kitabin mufid ko qara'tu fi maktabatin jamilatin jamilatin din nan me yasa ban fafda din sa li'annahu tabi'un lil maqsud wa tabi'ul maqsud maqsud shi kenan abin da yake so shi a nan gurin فأما المخفوض قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يحفظ لمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو رب وبمر ومنذ bakon abu a nan gurin ina jin shi ne kawai wawu rubba wawu din da aka kawo ta ana nufin rubba ba a furta rubba din amma tarkibin zance zai saka fahimce ta da yamrul kai sai ce walailin kamojil bahri arsa su dulahu alayya abinda yake nufi wa rubba lailin mun fahimci wannan tun da ya ce walailin to kina akwai rubba da za a kaddara ta wa baydati khidrin la yuramu sibahuha tamatta'tu min lahum biha wannan wa rubba baydati khidrin akwai rubba kenan a wajen ina fata an fahimta wannan ita ce sabon abu to kaga anan gurin wawu rubba sunan da ya biyo bayan ta shi ma zai zama majruri amma waɗancan huruful jarra idan mun san su da an da min da ila da ala da fi da sauransu duk mun san su huruful qasmi kuma wa da ta da ba wallahi da billahi da tallahi duk wannan sanan dole yayi daga nan sai muz da kuma munzu eh ban kaddara ta ake ba a fito da ita shi yasa ake kira idan da an fito da ruba din to ai kowa ya gane kenan ruba din ita ce ta yi jarra dan ya zama wannan mudaf wancan mudaf ilayhi kenan ina fata an fahimta amma tun da an cire ta sai ta zama wa rubuke na'am وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض وهروف الخفض كثيرة منها من ومن معانيها الابتداء تجر الاسم الظاهر والمضمر نحو قوله تعالى ومنك ومن نوح wato kaga daga cikin ma'anoninta akwai al-ibtida sai ce min ma'ani hadan ya san ma'anoninta suna da yawa akwai malamai wanda sun yi littafi kawai don bayyana huruful ma'ani zai dan kaɗauki littafin mugunin labis na ibn hisham ai magana ce akan huruful ma'ani kawai ake sharhi akan sai ya kawo maka ala sai ya kawo maka ma'anoninta a cikin harshen larabci ila sai ya kawo maka ma'anoninta an gane ko bi kaɗai sai ya kawo maka ma'anoninta li kaɗai sai ya kawo maka ma'anoninta haka su an da sauransu ta kamar littafin rafsul mabani للإمام المالكي كما cikin حروف المعاني ne haka a cikin alfiya aka ware wuri dan bayanin huruf ma'ani duk huruf alfiya ko asmuni ko na ibnu aqil ko na ibnu hisham dukkan su sun ware wannan saboda yana da muhimmanci musamman a babin tafsiri ko babin karatun hadisi saboda koya ka gane min din al tufidul ibtida ko tufidu tabaidiyya ko tufidu kaza ko tufidu kaza wannan yana da amfani daga cikin ma'anonin ta ko al ibtida nuna mafarar abu sannan tana shiga cikin sunan zahiri tana shiga kuma cikin suna wanda ke domiri kaga wa minka wa min nuhin wa minka kaga ta shiga cikin suna wanda ke domiri wa min nuhin ta shiga cikin suna na zahiri wa minha daga إلى ومن معانيها الانتهاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا مم.
نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة مم.
وقوله إلى وإلى إلى الله مرجعكم جميعا kaga daga cikin ma'anonin ila ita kuma tana nuna makular abu al intiha ka fara abu daga kaza baka tsaya ba har sai da kaje kaza safartu min Kano ila Kaduna to rigimar za ta zo ita ce shin ila Kaduna abin da ya biyo bayan ila yana shiga cikin abin da ke kafin ka ma'ana safaruka din nan kana mumtaddan min Kano ila hududi Kaduna ko ila dakhili Kaduna yana ba ta fahimta shi yasa suka yi rigima cewa idan ka zo wanke hannu Allah ya ce a wanke hannaye ilal marafiq an gane ku fa gusulu wujuhakum wa aydiyakum